بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan hanka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha bakwai ga watan juma'a ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da takwas ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 43 a cikin karatun littafin kitabu tauhid wallafan a sheikh muhammad ibn abdul wahabi rahimahullahu ta'ala wadda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka a nan masjidu a al'imami malik ibn anas rahimahullahu ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen babi na talatin da uku babu ƙaulillahi ta'ala a fa'aminu makarallah fala ya amanu makarallahi illal ƙaumul khasiruna wanda wannan babin ya yi mana bayani akan abin da ya shafi wato illan sakankancewa game da sha'anin ubangiji mutum ya ji maransa cewa shi ya riga ya hai ya riga ya tsallake ya riga ya sha kwana wannan shine al'amnu bi makarillah mana shine mutum ya ji maransa cewa shi kan ai ya riga ya tsallake shi ya wuce azaba ya yi sallah ya yi azumi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya zama ne yana kirga kyawawan ayyukansa yana ganin miyagun ayyukan da yi ba wani abu bane yana lissafin cewa ayyuka da na yi ko kaza da kaza ma da na yi ma ya kai a ce na tsallake ko ma wani ya yi lissafi ya ce to ai bisa ga ma yadda zamani ya lalace in aka duba a kowane fanni gwanda-gwanda mu mu ne 'yan gwanda-gwanda ni iya kaza kawai nake yi amma akwai masu kaza akwai masu kaza akwai masu kaza to wannan shine a Allah yake cewa afa aminu makarallah kenan fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun ba wanda ke jin ya aminta ya samu aminci ya samu sakankancewa game da makarun ubangiji sai mutane tababbu a sararru Allah ya tsare mu sannan muka ji aya ta gaba wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dallun wannan ayan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu wanda ke ɗebe tsammani daga rahamar ubangijinsa sai batacce ashe kuma a ɗaya ɓangaren kuma ba a so mutum ya ji cewa na halaka na taɓi ni kan ɗan wuta ne ni kan ɗan kaza ne ba a so mutum ya dinga jin wannan a shi ya zamana yana tsaka-tsaki ne yana bainal khawfi ne war raja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in wannan tace sifan annabawan Allah suna bauta ma Allah ne suna bautan ubangiji suna masu kwaɗayin rahamansa suna kuma tsoron azabarsa wannan shine yadda ake son mumin ya kasance yad'una rabbahum khawfan wa tama'a saboda haka yana kwaɗayin rahmar Allah yana tsoron azabar Allah ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba mutum na fatan samun rahmar Allah yana kuma tsoron azabar Allah to fatan samun rahmar Allah shi zai zaburar da shi wajen yin ayyukan alheri don ba a samun rahmar Allah sai an yi aiki tsoron azabar Allah wannan kuma zai zabure shi wajen nisantar ayyukan banza don suke jawo azabar Allah saboda haka sai ya zama ne yana addini ya nisanci ayyukan banza ya bar shirka ya bar bid'a ya bar sabon Allah ya kama tauhidi da sunna da biyayya ma Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya tsare to anan kafin mu ci gaba akwai abubuwan da ya kamata a mu lura da shi shine akwai dalilai ko abubuwa da suke da alaka da waɗannan ɓangarori guda biyu na farko shine kuskure ne mutum ya bari zunzurutun tsagwaron tsoro zalla ya sa shi har ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah wannan kuskure ne domin a shi Allah tabaraka wa ta'ala ana masa biyayya ne don tsoronsa tsoro cike da girmamawa duk wadda ko ake girmama shi to ba komai zai sa a girmama shi ba sai ƙaunarsa akwai wadda ana girmama shi ana ba shi girma ne amma ba girmama shi ake yi ba kawai ba shi girma ake babu yadda aka iya tsoronsa ake yi yanzu babu girmamawa ana tsoron shi ne ba yadda aka iya da shi to shi Allah ana tsoronsa ne haɗe da girmamawa kana tsoron shi don ya cancanci a ji tsoronsa kana girmama shi don ya cancanci a girmama shi to wannan girmamawan za ka girmama shi ne duk wanda ka girmama shi ai ka girmama shi ne saboda kyawawan ɗabi'u da halaye da suke tattare da shi abubuwan so da suke tattare da shi to shi Allah yana da siffar rahama saboda haka in ka tashi za ka ƙaunaci Allah ne ƙauna haɗe da girmamawa wannan shi ne fatan rahamar Allah kenan idan ka tashi tsoron Allah to za ka ji tsoron Allah ne tsoro haɗe da girmamawa wannan shine tsoron azabar Allah shine ya zamana mutum yana aiki da waɗannan fuka-fukai guda biyu sannan ba kuma a so mutum ya bari an ya tara an ya tajara bihir raja'u hatta ya amana makar Allah wa uqubatahu kar ya zamana mutum ya bari shi kuma ya dogara da zallar rahamar Allah ya ce ai mu kan mu mun riga mun tsallake ya inna Allah ghafurur rahim ya zamana har wannan ya sa ya zamana ya sakankance ya aminta kwata-kwata bai tsoron azabar Allah domin Allah da kansa ya tashi magana akan a wayannan sifofin nasa guda biyu zaka ga yakan hada su waje daya a aya daya dan ya nuna maka cewa tare suke tafiya kaji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik sai Allah ce inna rabbaka lazu magfiratin wa zu iqabin alim tabbas ubangijinka ma'abocin gafara ne Allah akwai gafara sannan bayan kwarewan Allah wajen yin gafara to kuma wa zu iqabin alim Allah ma'abocin ukuba ce mai radadi kaga Allah sai ya hada su waje daya a wata aya ce wa inna rabbaka lazu magfiratin lin-nasi ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab Ubangijinka ma'abocin gafara ne wa mutane a bisa duk zaluncin da za su yi, duk zunubin da mutane za su yi, to Allah zai iya gafarta musu shi. Sannan kuma kar ku manta ɗaya ɓangaren wa inna rabbaka la shadidul iqam. Ubangijinka mai tsananin ukuba ne. A wata aya Allah yake cewa inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim. Lallai ubangijinka mai gaggawan ukuba ne. in za ka tsunduma cikin sabon Allah to ka sani cewa Allah na iya kama ka da gaggawa sannan in ka tuba wa innahu laghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne yace ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidil iqabi li qawli la ilaha illa huwa ilayhi basir Allah ghafiri dhanbi ne Allah mai gafarta zunubai ne wa qabili tawbi Allah mai karban tuba ne sannan kuma shadidil iqab a ɗaya ɓangaren kuma Allah mai tsananin uquba ne Allah yana da gafara Allah yana karban tuba Allah yana yafiya sannan kuma kar ku manta fa Allah mai tsananin ukuba ne to kaga ba a so mutum ya zama na shi ya kama bangare guda daya duk zunubin da kai duk abin da kai ma Allah Allah bai iya yafi maka ne in ka tuba ka dawo zuwa gare shi komin girman laifinka ul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kaga Allah ya ce ka ce da su ya ku bayina waɗanda suka yi ta keta makawunan su suka yi ta saba ma Allah la taqnatu min rahmatillah kar ku dai mai tsammani daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a saboda Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne lalle Allah mai jin kai ne sai Allah ya ce kuma wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu ku yi marmaza ku dawo zuwa ga ubangijinku ku sallama masa ku mika masa wuya in ba ku yi haka ba to akwai ɗaya siffan Allah ɗaya bangaren min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun gabanin azaba ta zo muku ku rasa wanda zai taimaka muku wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku in ba ku yi haka ba to har yanzu fa dai siffan Allah ta azaba tana nan min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun tun gabanin azaba ta zo muku ba aune ba zato ba tsammani ba tare da kun wato tuna ko kun lura cewa azaban tana zuwa ba saboda haka wannan siffofi guda biyu a ake so mutum ya kula da su sannan a abin da ke jawo mutum kaga ya ɗebe tsammani daga rahmar Allah malamai suka ce sabuba ne guda biyu sababin farko shine an yasrifa al-abdu ala nafsihi wa yatajarra ala al-maharimi fa yusirra alaiha wa yusammima ala al-iqamati ala al-ma'siyah shine mutum ya saba ma Allah ya yi zunubi ya yi zunubi har ya zama zunubin ma ya bi jinin jikinsa ya saba kawai da sabon Allah shi sabon Allah ya koma kawai abincinsa ne baya masa wahala to kaga wannan dole in ya tuna girman laifukan da ya tuna abin da ya ɗebo dole ya ɗebe tsammani dole ji cewa shi kan ya riga ya yi collapse gaba ɗaya kaga wannan shi karan kanshi dogewa akan sabon Allah din sabon Allah ne shi kanshi ka bari har sabon Allah ya bi jikin ka saba da sabon Allah shi ma sabon Allah ne to amma hakan ya sa ka ɗebe tsammani daga rahmar Allah shi ma kuma wani sabon Allah ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi yace la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu ya je gaba ga Allah ran tashin alkiyama face yana kyautata ma Allah zaton cewa zai masa rahama Allah kai mana rahama sababi na biyu da ke ja mutum ya ɗebe tsammani daga rahamar Allah shine an an ya ƙuya khawful insa khawful abdi bima janat yadahu min al-jara'im wa yad'ufu ilmuhu bima lillahi min wasi'ir rahmati wal maghfira ya zamana mutum tsoronsa yayi karfi akan abinda ya ɗebo na zunubai ya kuma manta da faɗin rahamar Allah to in ya zamana ya jahilci fadin rahamar Allah cewa inna rabbaka wasi'ul maghfira Allah mai yalwan gafara ne wa rahmati wasi'at kulli shay in mutun ya jahilci cewa rahamar Allah ta yalwaci komai to nan ne sai dai bai tsammani daga rahamar Allah amma in ya fahimci cewa duk yadda zunubin sa yayi girma to ba rahamar Allah ta fi fadi akan girman zunubin to wannan zai yana shi dai bai tsammani daga rahamar Allah dan ya san duk yawan zunubansa duk fadin zunubansa za a zuba su a cikin yalwar rahamar Allah kuma ta shanye su gaba daya duk abin da zai to kaga wannan zai sa mutum ba zai dai bai tsammani daga rahamar Allah ba to sakankan cewa game da azabar Allah shi ma kuma yana da sabuwa guda biyu in ji malamai na farko shine i'radul abdi anid dini wa ghafalatihu an ma'rifati rabbihi wa ma lahu min al-huquq ya zamana mutun ya kauce ya bijire mu addinin Allah ya gafala game da sanin ubangijinsa da haƙoƙin ubangijinsa wata hawuluhu bidhalika ya zamana yana sako-sako yana wasa da me da addinin Allah da haƙoƙin ubangiji subhanahu wata'ala fala yazalu mu'ridan ghafilan muqassiran anil wajibat mutum ba zai gushe ba yana rafkani gafalalle yana mai wato a wasa da wajiban da Allah ya daura masa munhamikan fil maharib yana wato mai iyo mai nitsewa cikin haramun hatta yadmahila khawfullah hatta yadmahalla khawfullah min qalbihi ya sai an waye gari tsoron Allah ya fita daga zuciyarsa ya silale daga zuciyarsa wala yabqa fi qalbihi min al-iman shay ba wani abu na imani da zai saura a zuciyarsa duk wani abun da yake na imani da tsoron Allah ne a zuciyarsa ya tafi li'anna al-imana yahmilu ala khawfi Allah wa khawfi iqabihi ad-dunyawi wal ukhrawi domin imani yana kai mutum zuwa ga tsoron Allah da tsoron azabansa ta duniya da lahira to duk wanda ke tsoron Allah yake kuma tsoron azabar Allah ta duniya da lahira kuma ba ya bari sabon Allah ya bi jinin jikinsa ba ba zai bari ba kaga wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma shine an yakuna al-abdu abidan jahilan mu'jiban bi nafsihi maghruran bi amali ya zamana mutum ya fada cikin wata jarabawa jarabawan kuma ita ce ya zama abidan jahilan kaga wannan bala'i ne ga zunzurutun hamasar ibada amma ba ilimi ta wannan masifa ce tsagonan son ibada amma ba ilimi ga ibada ga jahilci ta wannan musiba ce eh wannan musiba ce to kaga idan mutum yi haka to karshe zai waye gari ya zamana mu'jiban bi nafsihi yana ibadan yana burge kansa yana jin cewa ha haba muka ai mu ne on top mu ne a sama yana jin cewa yanzu a ransa yana jin ka nuna min wake iya tashi cikin dare yayi kiyamul layli raka'a kaza wake iya cire dubu ɗari ya ba da kyauta wake iya cire dubu kaza yana ibadan ga tsagoran ibada nan amma bisa jahilci to wannan zai kai shi ya ji cewa shi da kansa yana jin cewa yana burge kansa maghruran bi amali yana ruduwa da yawan aikinsa yana ruduwa da yawan aikinsa domin ruduwa da yawan aiki halaka ce eh yana daga cikin hanyar da shaidan kan iya zuwa maka hatta a matsayinka na kai da ke kallon kanka kai mutumin kirki ba aikin addini ne za ka yi ba ba ibada ce za ka yi ba ba kiyamun laili ne za ka yi ba ka ɓuye cikin dare ka shiga cikin ɗaki ka yi kiyamun laili kana ganin cewa ka tsira da gariya to ta wannan hanyar shaidan sai ya zo ya raya maka ya ce kai gaskiya fa ni kan ba akwai tsoron Allah dubi raka'a kaza fa nayi ba wanda ya san nayi to shi karan kanshi jin wannan shi karan kanshi halaka ce shi karan kanshi halaka ce ka gudu kai mutane su gani to sai kuma ya sanya maka kai ka dinga jin cewa ka tsallake kai ka dinga ganin yawan aikin a idonka to wannan halaka ce wannan halaka ce amma in kana so ka tsira to duk yawan aikin da kai na ibada dinga ganin yayi kadan duk yawan aikin da kai duk yawan ibadan da kai dinga ganin yayi kaɗan domin in kana ganin yayi yawa to za ka koma kana burge kanka to daga sanda ka fara burge kanka ka fara ji maranka kai ka tsallake ka wuce kai kan ina ai ba dama to daga nan shedan ya samu kofar halakar da kai daga nan ya samu kofar halakar da kai amma duk yawan ibadan da kai ka dinga ji maranka cewa duk ni'imomin da Allah ya yi maka nan har yanzu iya kaza kadai kai kai da saura fa baka gama godiya ba to wannan zai taimake ka wajen ba za ka sakankance ma azabar Allah ba ba za ka sakankance ma azabar Allah ba Allah ya sa mu dace malam yace babu babi ne 34 malam yace minal imani billah as-sabru ala aqdarillah wannan babin zai faɗa mana cewa yana daga cikin rukunnan imani da Allah shine yin haƙuri akan ƙaddarorin Allah abinda Allah ya ƙaddara maka na rayuwa to daga cikin ɓangarorin cewa kayi imani da Allah shine haƙuri akan ƙaddara ba mun san cewa na daga cikin arkanul imani akwai al-imanu bil qadari khairihi wa sharrihi ba daga cikin rukunin imani ai akwai imani da ƙaddara alherinsa da sharrinsa wasu malamai su ce maka hulwihi wa mulhi mai zaƙin da mai ɗaci akwai ƙaddara mai zaƙi ya ko akwai kuma ƙaddara mai ɗaci don abin da ya faru da kai da na farin ciki da na baƙin ciki duka ƙaddara ce amma akwai mai ɗaci akwai mai zaƙi yanzu kana zaune kawai kaga credit alert miliyan goma miliyan hamsin kaga wannan kaddara ce amma mai zaki mai zaki ne Allah ya jarabe ka shagonka yana cike da jari da kuɗi da wane ne miliyan ashirin cikin dare ya yi gobara wannan kaddara ce amma mai ɗaci to duka sai ka yi imani da su to abin da ake so da kai shine in ka samu kaddara mai zaki mai daɗi to ka yi godiya in ka gamu da kaddara mai ɗaci marar daɗi to ka yi haƙuri ka yi haƙuri malam ya ce wa ƙaunin ta'ala da faɗin allah tabaraka wa ta'ala da ya ce wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da allah to allah zai shiryar da zuciyarsa qala alqamatu alqama yake cewa huwar rajulu abin nufi shine mutum ne tusibuhul musibatu musiba za ta same shi fa ya'lama annaha min indillah sai ya san cewa ya yadda ya yi imani cewa wannan musibar daga wajen Allah take fa yarda sai ya yarda wa yusallimu sallama ma Allah to wannan shine yayi imani da Allah cewa duk abin da ya faru da shi to kaddara ne daga wajen ubangiji to ya hadi kalbahu Allah sai shigar da zuciyansa sai zama yana mai yalda da sallamawa ma Allah subhanahu wataala dan wannan wani bangare ne na ayar ta 11 suratul taghabun farkon ayar shine ma asaba min musibatin illa bi idnillah ba wata musiba da za ta faru sai da izinin wa sai da izinin Allah to bayan Allah ya ce duk wata musibar da za ta samu a duniya ya ta faru a duniya to za ta faru ne da izinin Allah sai biyo baya da wannan maganar wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah duk musibar da ta same shi ya yadda cewa daga wajen Allah take yayi hakuri to yahdi qalbahu Allah zai shiryar da zuciyarsa ya zama da cikin masu yarda da sallamawa ma Allah subhanahu wataala wa man yu'min billahi yahdi qalba wa fi sahihi muslimin عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث يا ذو أتشن صحيح مسلم daga sahabi Abu Huraira Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace a ifnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'ala al-mayyit annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ithnatani fin nasi manzo Allah ya ce akwai wasu ɗabi'u guda biyu cikin mutane akwai wasu miyagun ɗabi'u guda biyu da mutane ke aikata su huma bihim kufru wa'annan ɗabi'un tare da su akwai kafirci tare da su akwai butulci ma Allah subhanahu wata'ala sai ce at-ta'nu fin nasabi abu na farko shine sukan mutum saboda nasabarsa a ce ai kai saboda ɗan dangi kaza ne da ka kai mutumin banza ne a soki nasabar mutum wannan aikin kafirai ne musulunci bai goyi bayan haka ba watakila danginsa a cikin tarihin su an samu wani wanda ya aikata wani mummuna abu wannan shi kuma mutumin kirki ne kaga ba dalili bane na asoki wannan domin wanda ya yi aiki ya yi laifi shi laifin yake ma illa ba ruwan wani ba ruwan wani domin inda jinsi na sa in wane ya yi laifi wane ya shafe shi da mu ma laifuffuka da yawa sun shafe mu duk sifir auna su amana duk ba mutane ba ne su duk mutane ne su ashe kenan da in mutum ɗaya laifi to ya kamata kowane mutum ma yana cikin bala'i to ka kaddara kabila ce ka kaddara kabila ce yanzu idan ka ɗauki tarihin duniya kaf wane ne ya cutar da har annabawan Allah irin cutar wanda fir'auna yi wane ne yayi butulci da kafirci da taurin kai da dagawa da takabburanci da irin yadda fir'auna yi babu wanda yi irin wanda fir'auna yi dan shi da ya ji takabburancin da jin isan da jabbirancinsa ya kai sai ce ma ana rabbukumul a'la sai ce ƙarshen maganan ma kai Musa in ma akwai Allah kana da wani Allah to ni ne a sama da shi ina sama da Allahnka da ya ji ya isa technology ta kai masa sai ce a gina masa bene a huda masa cikin saman ya leko ya ga Allah mata ina yake ba dai Allah bane ka ce yana sama to a gina mun bini zan kawo ga tun da yake wa qala fir'aunu ya ayyuha al-mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'uqid li ya hamanu 'ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi musa wa inni la'azunnuhu min al-kadhibin fir'aunu yace ma yace ma hamana yace hamana ina so ka gina mun gidan sama ta yadda iya hawa in je in leko ta ina ma Allah Musa yake duk da ma na san makalici ne amma dai bari leka an gano ta ina yake ai maganin ƙarya hallara ko yace to barin hawan gani kaga duk wannan takabburancin da yayi duk wannan cedalancin da yayi amma ka duba ka ga baiwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta haifa masa ɗansa Ibrahimul Mu'azzam ba na ce da ita mariyatul ibdiya ba to wannan ibdiya din me yake nufi nisba ce zuwa ga kabilan fir'auna kibdawa ai zamu ji a tarihi ana ce banu isra'ila da kibdawa ko to kibdawa sune kabilan fir'auna to ita wannan mariyatul ibdiya din daga kabilan fir'auna ta fito to inda a ce wani abu da wani yayi mummuna yana affecting wani ɗan ƙabilansa ko ɗan danginsa da manzala ba zai zauna da ita ba din me yasa manzala da ya zo madina ya samu yahudawa suna azumi na tasu'a da ashura na ashura zalla yace me yasa kuke yi suka ce saboda yau ne ranar da Allah ya tsayar da annabi Musa da jama'ansa daga cutar wani fir'auna manzala ya ce me nahnu ahqqu bi Musa minkum mun fi ku cancantar annabi Musa ashe kenan cutar wanda fir'auna ya ma annabi Musa in ma ya shafe ku to ya fi shafan mu saboda haka mun fi ku cancanta mu yi murnan an tsiratar da annabi Musa amma kaga wannan da ta fito daga kabilan Fir'auna manzo Allah bai kore ta ce ke dan kabilan ki ya nemi kashe annabi dan uwana ku tashi gaba da waje manzo Allah bai mata haka ba saboda laifin ba ita ta yi ba kuma ka'idan Allah ita ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani baya daukar laifin wani wani baya daukar laifin wani yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida ya samu matarsa safiya bintu huyay tana kuka yace me yasa kin saki kuka tace aisha ce ana dan cikin tadi kawai irin tadin nan na mata saboda kishi cike tashi nan da Allah da ki magana ke da ke yar kabilan yahudawa ke da kika fito daga dangin yahudawa kaga sai ta soki ta da me da danginta sai ta zo tana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yarar rashi ta yace da ita ai in sun ce kin fito daga dangin yahudawa to sai ki ce da su gwanda ke in an bi silsila tiryan tiryan danginki babanki annabi haruna ne annabi musa alaihi salam kuma kawunki ne mijinki kuma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga ka samu wani makami saboda haka ta fito tsakar gida tace kowa da saurara ta ji baba na annabi haruna kawu na annabi musa miji na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in a cikin ku akwai wacce ta hada annaba guda uku tafto ta yi magana muganta almuhim kaga shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai nuna mata duk da dangin yahudawan mutanen banza ne mafiya yawan su amma sai ya nuna mata ko ai a cikin dangin kuma akwai mutanen kirki saboda haka in za a jingina ta zuwa ga dangin da to a jingina ta zuwa ga mutanen kirkin cikin su saboda ita ma din mecece mutumiyar kirki ce sauran laifin da yahudawa suka yi ita ba ta yi ba da haka bai shafe ta ba saboda kuskure ne sukan mutum saboda nasabansa manzo Allah ya ce wan niyahatu alal mayyit da yin kukan mutuwa kukan mutuwa kukan wayo mun shiga uku mun lalace kaga wannan anniyatu almai shine muhalli shahid na kawo hadisin shine mutum bai da kaddaran Allah ba kenan kuka da ihu mun karanta hadisi a baya anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa mai ɗabi'an kukan mutuwa in bata tuba ba to ranar tashin alkiyama za a yi mata wato dogon riga yadda mata suke dogon rigan nan to za a dinka mata dogon riga da bakin dalma ko bakin kwalta haka za a yi mata dogon riga da shi saboda me saboda tana da wannan ɗabi'an ta wato kukan mutuwa kuka in an yi mutuwa mutum ya yi hawaye wannan manzo Allah ya ce rahama ce Allah ya sa a zukatan 'yan adam ya dan zub da hawaye amma kuka mai sauti da kururuwa da da haniniya da wayo mun shiga uku mun lalace to wannan ba ɗabi'ar musulmi bace dan shi ya yi imani da kaddaran Allah wanda ya imani da kaddaran Allah kuma baya korafi in Allah ya jarbe shi kar ka zama cikin innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazua idan sharri ya same shi ya dinga yawan raki wa idza massahu alkhairu manua in alheri ya same shi kuma ya dinga zama mai kankamu walahuma an ibn mas'ud marfu'an imam al-bukhari da muslim har ila yau sallato daga abdullahi ibn mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man daraba al-hududa manzo Allah yace bayi tare da mu wanda saboda musiba ta same shi wai ya rikice har ya dinga marin fuskansa yana dukan kansa yana rikitar da kansa wa shaqqal juyuba ya dinga yayyaga tufafinsa wai hankalinsa ya gushe saboda wata musiba ta same shi wa da'a bi da'awal jahiliya ya dinga ihu da kururuwa irin na jahiliya ko kuma ya dinga kira irin kiran jahiliya shine kira zuwa ga kabilanci manzo Allah ya ce to wannan bai tare da mu kaga wannan bai imani da kaddaran Allah ba ke to shine wasu malamai suka ce bai tare da mu mu musulmai bai tare da mu mu mu'minai bai tare da mu mu yan aljanna ko menene suka ce to wannan hadisin ajira an je lahira sai a tambayi manzo Allah me yake nufi da laysa minna bai tare da mu to wanne ne dai bai tare da mu tukunna wanda yi aikin shi zai gani bai tare da mu musulmai ne ko bai tare da mu yan aljanna Allah shi kiyaye wa ana nasir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza arada Allah bi 'abdihi alkhaira ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah yana nufin bawansa da alheri sai gaggauto masa da hukuba akan laifuffukansa tun anan duniya wa idza arada bi 'abdihi sharra idan Allah na nufin bawa da sharri kuma amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyama to sai ya ka ya wato rike masa zunubansa ya sake masa maransa ya bashi dama ya duk abin da ya ga dama a duniya har ya cika mudinsa domin ya samu cikakken sakamakon mummunan aikin sa tashin kiyama kaga kenan ashe in Allah ya turo mutum ukuba ashe ma alhili ne in yayi imani da Allah wannan kuma fa ba wai cewa za ka yi wai Allah ka gaggauto min da hukuma na lahira ka kawo mai janar duniya ba kar ka yi koyi da addu'an kafirai da suka ce rabbana ajjil lana qitana qabla yawmil hisab suka ce ya ubangijinmu in dai azaban da gaske ne za a yi azaban yadda kace za a yi to in dai za a yi da gaske to a kawo mana azaban mutum anan duniya mu fara sha kafin aje lahira ka gona addu'an kafirai kenan to kai musulmi ba cewa za ka yi Allah ya kawo maka azaban duniya ba cewa za ka yi Allah ya yafe maka mun gane ko cewa zaka yi din in Allah ya kawo maka azaban ka ba za ka yi dauka ba eh roƙon Allah zaka yi kace Allah ya yafe maka ba wai ya kawo maka azaban ba ya yafe maka ya yafe maka a din ai da Allah ma zai kawo maka ukuba a matsayin azaban ka jarabawa a matsayin ukubar ka manadin azaban lahira ai sai an rage mata kaifi da in aka ɗauko ta kacokan yadda ya dace a maka a lahira aka kawo maka ita a duniya to sakan ɗaya ka mutu sakan ɗaya ka wuce to shi yasa kawai sai dai ka roƙi Allah ka ce Allah ya yafe maka amma ba ka roƙi Allah ka ce Allah ka kawo min azabar lahira kawo min ita nan duniya ba ta ina za ka ɗauka ta ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaida wani mara lafiya cikin sahabbansa sai ya ce ya rasulullah ni addu'an ma da nake yi shine in akwai wata sauran azaban da za a bin a lahira tunda manzo Allah ya gaya mai duk abin da ya samu mutum na rashin lafiya to ka fara ci yace to ina roƙon Allah in akwai sauran zunubai na da sauran azaban da za a bin a lahira a kawo shi yanzu nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka yi dauka ba ba za ka yi dauka ba da roƙon Allah yake ake a ce rabbi sallim sallim Allah ya sassauta Allah ya kawo sauki abinda ake roƙon Allah ke ta amma aka ce a dauko ma azaba a kawo maka kanta ina za ka dauka ai inna azaba rabbihim ghairu ma'mun azaban ubangiji ba abun amincewa bane inna azaba hakana garama innaha sa'at mustaqarr wa maqama wa muqama wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna 'izamal jazai ma'a 'izamil bala in dai kana so ka samu lada babba a wajen Allah to dole ka shirya mutunkaran babban jarabawa wa inna Allah ta'ala kuma lallai Allah madaukakin sarki idza ahabba qauman inda yana son mutane to ibtalahu Allah zai jarabe su faman radiya falahu ridha duk wanda ya yarda da jaraba wanda Allah ya kawo to zai samu yardan Allah waman sakhita duk wanda ya fushi da jaraba wanda Allah ya kawo falahu sukhdu to shi ma zai gamu da fushin Allah Allah zai fushi da shi to wannan shine ka'idan duniya eh wa ma ya gaya maka ma cewa zaka zauna a duniya ba jarabawa ya ma kai kai tunanin zaka zauna lafiya a duniya ba jarabawa ya aka yi ka fara wannan tunanin ai shi karan kanshi wannan tunanin bataccen tunani ne tunanin cewa zaka zauna a duniya kuma da imani kuma lafiya lau ba jarabawa a kai da dukanka a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu Allah ya ce yanzu mutane suna tsammanin haka kawai za a basu kawai dai sun ce mun yi imani ba za a jarabe su ba Allah ya ce ina ba haka bane wala qad fatanna alladhina min qablihim haqiqa waɗanda suka zo gabanin su ma mun jarabe su haka su ma za su gamu da jarabawa fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadhibin Allah na kawo jarrabawa ne don sanadiyan jarrabawar Allah ya bayyana da masu gaskiyan imani da masu karyan imani kawai kana tsammanin zaka zauna a duniya ka rayu a duniya kawai ka ji daɗi a duniya kawai a busa kawai ce kawai tashi ka kama yin tafiya aljanna ba jarabawa la ina ba zai yi ba ba zai yi ba am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib Allah ya ce wal nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum Allah ya ce wallahi sai mun jarraba ku har sai mun bayyanar da suwaye masu gaskiya cikin ku masu haƙuri cikin ku suwaye mujahidan gaskiya cikin ku Allah ya ce maganganun da kuka yi cewa kun yi imanin nan zamu jarrabe ku dan mu gane gaskiya ne ko ƙarya ne dan Allah ya bayyana haka dan Allah kan dama ya riga ya sani tuntun da masu ƙaryan imani da masu gaskiyan imani Allah ya san su to da ƙarshe malamin sai ce fihi masail karkashin wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko tafsir ayatu taghabun tafsirin ayat suratul taghabuni wa man yu'min billahi yahdi qalba athaniya matsala ta biyu anna hadha min al-iman billah cewa yarda da kaddaran Allah yana daga cikin bangarorin imani da Allah athalitha abu na uku abdanu fi nasab hukuncin sukan nasaban mutum arabi'a abu na hudu shiddatul wa'id fi man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a wal jahiliya yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsananta wato tsoratarwa game da azaban da Allah ya tanadar ma dukkanin mutumin da musiba ta same shi ya dinga marin fuskansa yana yaga tufafinsa yana kururuwa da ihu ko yana kira irin na jahiliya alhamisa matsala ta biyar alamatu iradatillahi bi abdihi alkhair cewa alaman Allah na nufin bawa da alheri shine ya jaraba shi sadisa abu na shida iradatullahi bihi shar alaman Allah na nufin bawa da sharri shine ya sake masa mara duk abin da ya ga dama a duniya ba bala'i har ya je cika mudunsa domin ya girbi abin da ya shuka a ranar alkiyama Allah ka saba wa cikin su asabiya abu na bakwai alamatu hubbillahi lil abd alaman in Allah na san bawa shine zai jarabe shi athamina mas'ala ta takwas shine tahrimus sukh haramcin fushi da kaddaran Allah at-tasi'a mas'ala ta tara thawabur ridha bil bala' sakamakon da za a ba ma mutum in Allah ya jarabe shi kuma ya yarda da jarabawan da Allah ya mishi da kuma ya haƙuri Allah ka sanya mu cikin masu yarda da duk abin da ka jarabe mu da shi ka kuma ba mu ikon ɗauka duk abin da za ka jarabe mu da shi Allah ka jaraba mu da abin da za mu iya ɗauka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka samu gama da duniya lafiya yan uwanmu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya mai albarka mamatanmu magabatanmu Allah ka musu rahama Allah ka gafarta musu mu da muke da sauran numfashi Allah ka taimake mu ka samu gama da duniya lafiya Allah ka albarkaci rayuwarmu kasuwancin mu masu kananan jari masu manyan jari masu sana'an hannu Allah ka sa mana albarka a ciki Allah ka azurta mu da halallinka ka tsare mu daga haramun Allah madaukakin sarki ka wadatar da mu daga falalanka daga dukkanin wani wanda ba kai ba ka biya mana bukatunmu na alkhairi ka samu wanye lafiya ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الله wannan kasa ta mu Allah ka kara mata albarka Allah ka tsare ta daga sharrin dukkanin masu sharri masu kokarin kawo mana hari da hargitsa mana zaman lafiya cikin kasar mu Allah ka maida makilcin su ya koma kansu duk abin da suka shirya Allah ka sa shirin su ya kare a tsakanin su abin da suka shirya in sun murgo Allah ka maida shi kansu Allah madaukakin sarki ka tsare mu ka dawo da mu cikin kariyanka garuruwan musulmai da kasashen musulmai inda ake fama da yaƙe-yaƙe da tashin hankali da sace-sacen mutane Allah muna roƙonka ka kawo musu ɗauki ka kawo musu agaji Allah ka taimake su akan abokan gabansu Allah madaukakin sarki ka taimake su akan abokan gabansu duk wasu makiyan musulunci Allah muna roƙonka ka karya su Allah ka karya su Allah ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته